أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa musulmi barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda ke cikin makarantar CJD a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna ranar Laraba 21 ga watan Jumada al'ula shekarar ta 1447 hijirar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 12 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya idan ba a mance ba muna cikin babi na wato manhajin talaqqi wal istidlal inda ahli sunnati wal jamaa ma'ana tsari na karban hujjoji da kafa hujja a wajen wato ahli sunna wal jamaa wannan darasi da zamu a yau insha Allah shine darasi na 39 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci darasi na baya mun tsaya a daidai inda malam ya kawo aya fada Allah madaukakin sarki Allah yana cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون Allah yake cewa lalle wanda suka rarraba addini su suka kasance jama'a jama'a ko kungiya kungiya ba za ka yi musu komi ba wato kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato game da su baka da wato bayan sarraba addinin nasu baka da wani ruwa a tare da su mana babu al'amarinka babu nasu ba abin da ya shafe ka da su kenan haka Allah ya ce sai ce inna ma'amuru min Allah lalle al'amarin suna ga wajen Allah madaukakin sarki su mai nabi on bi ma kanu ya'malun sannan da sannu Allah zai sanar da su abin da suka kasance suna wato yaf'aluna suke aikatawa za mu tashi gaba ta gaba malam sai yake cewa wa ahlus sunnati wal jama'a har ila yau ahlus sunna wal jama'a wato magabata na kwarai la yulzimuna ahadan min al muslimina at taqayyud bi madhhab faqih muayyan malam yace ahlus sunna wal jama'a ba sa lazimta mu kowa daga cikin musulmi ko mutum daya ba sa lazimta mishi التقيد بمذهب فقيه واحد سلازم تامشي cewa ya kasance ya taƙaita da mazhabin faƙihi wani shi kadai kamar misali misali akwai mazhabobi na fiƙihu shahararru mazhabar imamu abu hanifa mazhabar imamu malik mazhabar imamu ahmad bin hanbal da kuma mazhabar imamu shafi'i wa'annan su ne mazhabobi shahararru guda hudu wanda al'ummar musulmi suke aiki da su to anan malam yana so ya ce maka su ahlus sunna wai ba sa zawa su ce a'a kai a cikin wa'annan guda hudun kawai da dadi zaka yi aiki kuma dole sai ka aiki da ita in ka saba mata akwai matsala kamar misali mu nan da yake a yankin mu an yi aikata malikiya ko to ahadu sunna ba sa cewa kai malikiya za ka yi in ka saba ma malikiya akwai matsala ita kaɗai ce za ka yi addini a kanta malam ya ce ahadu sunna ba sa lazanta wa musulmi wannan sai ce walakin la ya rauna bihi ba'san idan kana ittiba'an la taqlida sai ce amma kuma in mutum yana bin mazhabar imam malik wa ita kaɗai misali a ce kai mazhaba wace mazhaba kake aiki ne ta suka ce malikiya da abin da ya zo a malikiya in dai akwai hujja a cikin shi kake bi yace to ahlus sunna ba sa ganin wannan a matsayin wani abu ba laifi bane dan mutum ya bi mazhaba inda matsalar take shine a ce wai dolan dole sai ita kadai zai yi anan ne matsalar take imma in mutum biyayya ce yake a kai kai wani mabiyin wace mazhaba ne kace a ni mabiyin mazhaban malikiya ne wannan ba laifi bane ba ahlus sunna ba sa ganin wato laifi a cikin aikata haka sai ce wa alal muslimi sadiqi alladhi yataharra ridallahi ta'ala yace amma abin da ya kamata mu sani yana akan musulmi wanda yake mai gaskiya wanda yake neman yardan Allah madaukakin sarki bi mutaba'ati sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam yana neman yardan Allah ta hanyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin sunnar shi yace na a gare shi an yantaqila min mazhabin ila akhar to abin da yake kashi shine wata rana a same shi akan wannan mazhabar wata rana a same shi akan waccan mazhabar amma ba wai yawo ba zai rinka yi haka sakaka kawai haka ce a wannan mazhabar ta ce kaza sai ce yau muna nan gobe ne zan ce wannan mazhabar ta ce kaza sai ce yau muna can a'a za a same ka ne a wannan mazhabar yau gobe a ganka a wata mazhaba dan me yasa yace li quwwati dalili wat tarjih saboda karfin hujja kawai kenan yanzu aka ce ga wata mas'ala nan ta fito an samu sabani akan ta wannan mazhabar ta ce kaza wannan mazhabar ta ce kaza to a cikin su dole a samu wanda hujjar shi ta hita ɗayan ƙarfi to kai kana yin mazhabar malikiya ala sabilil misal sai aka samu kuma a wannan mas'alar da ta taso an yi ƙarfin malikiya a wajen hujja to abin da ake so kai a nan sai ka bi hujja ka ajiye malikiya sai ka bi waccan mazhabar guda wadda ta zo da karin muja kaga kenan ka huta daga malikiya ka koma wata mazhaba kenan wannan shine abin da malam yake nufi da cewa wai babu laifi mutum an yanta min mazhabin ila akhar mutum ya huta daga wata mazhaba ya koma wata mazhaba ba dan saboda a kai dan dadi mazhaba bane za ka koma wata mazhaba ne li quwwatil dalil saboda karfin dalilin su to abin da mu kuma ba mu taso muka ga ana yin shi a irin wannan yankunan namu ba sai da manto mutum yana bin mazhaba ko da ko an kawo mashi dalili mai ƙarfi sai ka ya ce a mu ai a mazhaban malikiya kaza ake wannan kuma kuskure ne misali kamar mas'ala ta a wato alqunut ta bayan asba misali ko kuma mas'ala ta a dora hannu akan akan akan kirji lokacin yin sallah mutum ya dora hannun dama kan nabu akan kirjin shi a karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tan tagariya gangariya ingantacce a gaya wa mutum to yanzu anan sai ka ya ce to ai mu a mazhaban mu ba a yin wannan abu yo yanzu aka ga ta mala ana ce maka hadisin annabi kai kana cewa mazhaban ku kai da kanka ka san akwai matsala alhali kuma ita kanta mazhaban malikiyan da wa'inda suke kin kama hannu a cikin sallah suke intisabi zuwa gare ta ana danganta ta zuwa ga imamu malik ne ko ake cewa malikiya imamu malik in ka duba cikin littafin da ya rubuta na muwatta wanda ake ce mishi muwatta malik za ka gani akwai babi na musamman da ya guda a cikin littafin sunan babin ɗora hannun dama akan na hagu a saman kirji to idan malamin da kake bin mazhabar shi shi da kan shi ya rawaito hadisan ɗora hannu to kai ne kake jira kar kake bin mazhabar to kaga wannan shi ne ke cewa at-taqlidul a'ma wato bi a makabce wadda mutane suke yi mazhaba ko da a ce wai akwai dalili wanda abin da suke kai ya saba ma dalili sai mutane su ci gaba da abin da suke kai na mazhaba su bar dalili wannan kuma shine abin da ahlus sunna wal jama'a ba sa aikatawa sai shine himali yake cewa wa ala wa ala talib al ilmi alladhi yatawaffaru ladayhi ahliyatu al ilmi wa adawatuhu yace yana akan dalibin ilimi wanda yake neman ilimi wanda a tare da shi akwai kayan aiki na ilimi sannan kuma akwai kayan aiki na tantance ilimin saboda kaga ɗalibin ilimi ha mu yanzu a nan haka ce a hudu ɗaliban ilimi a garin nan na da magarin gaskiya ba za a hudu da yawa ɗalibin ilimi ne mai suna ɗalibin ilimi kawai dai akwai yan islamiyya irin wanda suke zuwa islamiyya amma ɗalibin ilimi na kirki mutafarri ya ba da kan shi ne kawai banda bincike da karatu ba abin da yake mu kuma yanzu banda neman kuɗi ba abin da muke kaga a kuma matsala ce ba ɗaliban ilimi muke ba ba na man cewa akwai ɗaya daga cikin malamai shahararru a nan najeriya mu muna ganin shi ɗaya daga cikin tarmamin afirka a ɓangaren ilimi sheikh dr sani professor sani umar rijiyar lemu dukan mu mun san shi kaga dai mu yanzu a afirka aka ce mu do malamai waɗanda muke yi da su za mu ba da sunan shi amma da ya tashi wata rana yana karatu da ya zo kan wata matsala sai ce wallahi tallahi shi a ɗalibin ilimi yake ya ce kuma maganar da yake waƙi har a cikin ran shi haka take to fa yanzu shi malam sani umar rijiyar lemu in ya ce shi ɗalibin ilimi ne a da gaske to mu kuma menene kenan tsakani da Allah shi rubuce-rubuce har da tafsiri gare shi wanda ya rubuta na shi rubutar littattafan da ya rubuta sun yi ashirin da biyar wanda ni na sani wanda ya rubuta su sannan kuma doktora gare shi a ɓangaren ilimin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Madina amma ta ya ɗalibin ilimi ne shi kuma kaga tafsiri yake a majalisi littattafan da yasa ya sabke diyawa ne har yanzu tafsiri yake shi ya ce shi ɗalibin ilimi ne to kai za ka ce ka wani ɗalibin ilimi ba za ka wani ke kaga ɗaliban ilimin za su ƙarfi ke mu kenan kaga yadda a ce ƙanƙana ƙanƙana 'yan islamiyya mu kenan Allah datar da mu to a nan malin yana magana ne da ɗaliban ilimi ya ce su ɗaliban ilimi waɗanda suke da wato kayan aiki na ilimi ma'ana sun tara ilimin bayan tara ilimin suna da kuma kayan aiki na tantancewa to wanda ya haɗa wannan ya ce kuma wa yastati'u an ya'rifa biha adillatal a'immatal mujtahidin a'immatal mujtahidin da ilimin wannan da ya tara da kayan aikin tantancewa yana da damar da zai iya sanin hujjojin malamai masu ijtihadi su ne malaman masaboni al-mu'tabari wa'inda aka yarda da su wannan zarafiya kuma yana da ikon da zai iya bincike a cikin littattafansu da maganganunsu ɗalibin ilimi wanda yake da kayan aiki na ilimi kayan aiki na tantancewa sannan kuma ya san maganganun malaman mujtahidai kamar wannan guda hudun da muka zana a ce kai malami ne ɗalibin ilimi ne kana da ilimi ka san maganganun mazhaban imamu abu hanifa kwarai da gaske kana da masaniya a kansu ka san maganganun mazhaban imamu malik ka yi nisa a ciki ka san maganganun mazhaban imamu shafi'i ka yi nisa a ciki kana da kuma ɓangare na mazhaban imamu abu ahmad bin hanbal duk inda aka tambaye ka wata mas'ala aka ce maka mas'alan alwallah sai ka ce eh ai ai mazhaba Abu Hanifa sun ce kaza dalilin su kaza ai mazhaba Malik sun ce kaza dalilin su kaza kaga ai ba kowa zai iya wannan aiki ko to yace dalibi ilimi wanda yake da wannan kokarin zai iya wannan abin kuma zai iya duba littattafan nasu ya karanta da kanshi ya gano me suka ce su asalin malaman mazhaba domin yanzu al'ami wanda yake mutunan gari mutum ya bude shagon shi a kasuwa da sahi da kasuwa dole ya da marice dawo a can yake wuni shi bai taba saukar ƙur'ani ba a makaranta hadisai ma in ya kokari har da goma yanzu shi wannan yake zo ka ce mishi to malamai sun samu sabani wasu sun ce kaza sun ce kaza ka kai ka bar shi ka bar shi cikin duhu kenan shi yanzu wannan ya ce mishi to ka duba maganganun malaman mazhaba ka gani wa hikarin musha ina shi ina dubawa ina yake da kayan yake babu to ana magana ne da ɗalibin ilimin da yake da wannan ayyukan yana da damar da zai duba littattafansu su wa'innan manya-manyan malamai sai ce fa'alayya an yi amala biha to wannan babu laifi yi aiki da maganganunsu ɗalibin ilimi ne kai ka iya duba ma kasan littattafan maliki a ciki da bai kasan littattafan shafi'i a ciki da bai kasan littattafan hanafiya da hanabila ciki da bai to babu laifi sai ka je ka bincika littattafan nasu ka ga maganganun nasu ka ga hujjojinsu da suka kawo in ka karanta ka gane kuma ka fahimta to in ka ga hujja kowa ya ka iya ganewa ya garin hujja sai ce to in kai wannan wayan taqila min mazhabi imamin fi mas'alatin ila mazhabi imamin akhar aqwa dalila sai ce daga wannan lokacin in ka karanta to kaga shi wannan tunda ya karanta ya gani ba laifi ya tashi daga mazhabar wannan malami ya koma zuwa wata mazhabar wani malami wadda ta fi ɗayan malamin da yake bi dalili wa arjahu fiqhan kuma ta fi zurfafa a cikin ilimi misali a ce kai ɗan hanafiya ne yanzu da ka bincika mas'ala sai ka gani a hanafiya wa an yi su karin hujja malikiya ta yi su hujja to babu laifi ka tashi daga maganar abu hanifa ka koma maganar imam malik saboda ka karanta hujja da dalili sai ya ce kuma wala yajuzu lahu al-akhdhu bi qawli ahadin duna an ya'rifa dalilahu to kuma shi kaga matsalar shi guda matsalar shi shine in ka kai wannan matsayin na ilimi malam yace bai halasta ba ka ɗauki maganar wani malami ka yi aiki da ita ba tare da ka san menene dalilin shi ba to kaga shi ilimi kuma yana da tashi wato matsala za a ce mata ko kuma baro aiki tun da wannan baro aiki ko ba kira shi baro aiki ba kira shi matsala za a kira shi baro aiki kai in kana da ilimi a matsayin ga ɗalibin ilimi ka iya tantancewa ka iya karanta ka san da tattawar maza ba to yanzu ba ta aka yi ba kawai daga an waɗi maka maganan wani malami kawai ya gabi shi kara zube a'a ta aka yi bai halasta ka bi shi ba har sai ka san menene dalilin shi saboda dalili ake bi ba wai mutum ba yace li annahu yusbi bi dhalika al-amal muqallidan saboda shi wannan wanda ake magana ɗalibin ilimin kamar misali bari mu bada misali da shi malam Dr. Sani da ce ɗalibin ilimi ne kamar misali malam Umar Sani Rijal a ce kamar shi ya ɗauki magana wani malami ba tare da dalili ba ya bi ta ai akwai matsala shi ne ka ce ka a yi wannan ya kasance duk magana za a ba akwai dalili saboda me yasa aka hana yace bi annahu yasbah bidalika muqallidan yusbih bidalika muqallidan saboda yanzu kamar Dr. Sani a matsayin shi na dalibi ilimi misali mu malamai mu a malami muke kallon shi shine yake kallon kanshi a dalibin ilimi a ce dalibi ilimi ne shahararre wanda aka sani yana da mabiya dubunnai a sassan duniya ya bi wata magana kuma babu hujja to mabiyan shi zuwa za su bi kaga mabiyan shi shi za su bi tun da akwai mukallidai waɗanda su malam suke bi ba hujja in suka yarda da malam kamar yadda bayanin su nan gaba kaɗan zai in suka yarda da malam kenan da abin da malam yau za su yarda to shi kuma malam ya bi magana da batta da hujja kaga kenan ba malam kaɗai ya ɓace ba har da har da waɗanda suke bin shi to shi ne matsalar wannan abin kaga shi zai ɓace kuma wasu su ɓace a dalilin shi shi za aka ce dole ya kasance kahin ya yi aiki da maganar wani malami ya kasance ya ji hujjar wannan malamin sannan ya bi shi sai ce wa alayhi an yabdula ma yastati'u min an-nazari fil ikhtilaf wa adillati wannan dalibin ilimin hallau wajibi ne akan shi yayi kokari iyaka kokari da zai iya yi dan ya duba cikin maganganun da addakwai sabani sannan kuma da hujjojin wa'annan sabanin da addakwai domin duk sabanin da kaga malamai sun yi kowane malami yana da hujja shi da dalilin shi sai dai a ce dalilin wane ya fi nawa da ƙarfi to ana so kai ɗalibin ilimi matsaloli da aka yi sabani a kansu ka leƙa su ka karanta kuma ka karanta hujjojin kowane ɓangare hatta ya tarajja hula da hinshau fil mas'ala saboda in baka yi haka nan baya za ka gane waye ƙarin hujja sai ka karanta na wannan ka karanta na wannan ka karanta na wannan kuma kowanne ka karanta hujjar shi da dalilin shi sannan sai ka dora a waiwai ka gani to a cikin wannan hujjojin da dalilan wane ne yafi wani karfin hujja sannan sai ka bi shi sai ce fa in lam yumkinu tarjih in dalibin ilimi duk da ilimin da yake nema duk da karatun da yake yana fahimta ya karanta ya karanta amma ya kasa ganewa lam yumkinu tarjih ya kasa ga rijayar da magana akan sauran maganganu maganganu ne guda uku misali ya kasa gane a cikin wace ta yi karin hujja shi dai abin ya shige mushi juna ya rude a wannan lokacin me zai aka ce yusbi'u hukum wa hukum al'ami sai ce to yanzu shi hukumcin shi da shi daga magarin mutane da ɗaya da shi da wancan da muka ce yana zuwa kasuwa yana buɗe shago bai dawowa yana dare duk da cewa shi wanga ɗalibin ilimi ne ba amma a nan tunda bai iya tantancewa ya gane wane ne kirkirin hujja hukuncin shi ya dawo hukuncin wancan na farko wanda suke gama garin mutane sai ce fa yas'alu ahlal ilmi sai ya tambaye malamai dan saboda haka duk da cewa ɗalibin ilimi shi yake karantawa wata mas'ala in ta rinja ɗaya ka su tantancewa ka ce to he ya aji yanda sauran gama gari suke zuwa su tambaye malama shi ma sai ya koma ya je sai ya je koma ka ya je tambaye malama ba a sa ka ban abu ya rude maka ya cakule maka ce to bari in yi ijtihadi in gwada a ba a sa ka saboda anan bakka da ahaliya da ijtihadi bakka da hurumin yin ijtihadi saboda anan ilimin ka ya shiga cikin juna baka kai wajen da zaka yi ijtihadi kai ma sai ka aje ilimin ka a gehe sai ka shiga cikin su malam gama garin mutane in malam ya zo karatu kace malam ina da tambaya kai a wancan masallacin kai kake musu karatu sai na tambayar ka ko kuma an bako malami ne kai duk wani abin da so kai ake zuwa ma fatawa to yanzu ga wani abu nan ya taso ya shige ma juna kai ma sai ka aje naka ilimin ka ta wajen malam na gaba da kai ka tambaye shi haka aka ce wannan shine abin da ya dace sai ce wa annal amiyya alladhi la yuhsinu an-nasra fi dalil to wannan an ida magana akan dalibin ilimi wanda yake iya karanta littafi da hujjoji ya gane ko to yanzu shi kuma ami wanda ga magarin mutane ne shine ake cewa al-ami ya ayyuhan nas kenan kowa da kowa na gari wallahi allazi la yuhsinu an-nazara fi dalil wanda bai ya iya karanta dalili in ka ba shi wani littafin daga bana bai karantawa in ka karanta mashi hadisin annabi shi dai larabci yake yi kana yamma bai san me kake waki ba in ka karanta mashi ayat qur'ani ya san dai wannan qur'ani ne amma me aka ce bai sani ba kaga wannan shi ake ce ma ammi ko to yanzu wannan in ka zo da Allah da annabi kana mai karatu ka ce mashi ai imamu abu hanifa ya ce kaza kuma ga dalilin shi ayat qur'ani da ta ce kaza hadisi annabi da ya ce kaza kuma ka zo ka ce mashi imam malik ya ce kaza dalilin shi aya hadisi aya qur'ani da tace kaza hadisi annabi da yace kaza abu ahmad bin hanbal ya ce kaza dalilin shi aya qur'ani da guri kaza da hadisi da guri kaza sai ka kyale shi da Allah me zai gane ba zai gane komai ba kawai dai ya ji maganganun malamai ko wanne da hujjojin shi to shi anan ya zai gane wanne ya karin hujja ba iya ba gane ba saboda ba aikin shi bane ba to shi wannan yanzu in ya zo yaya zai dangane da mazhaba tunda muna bayani ne akan mazhaba ya zai shi kai wancan da kake neman ilimi an ce ka bi mazhaban wani in ilimin ka ya kai ka gano karin hujja ka bar ta ka koma inda aka yi karin hujja to shi wannan bai da ilimin da zai tantance karin hujja shi yaya zai shine mala yace to wannan la mazhaba da wannan shi ba shi da mazhaba yanzu ka iske mutane fi sabilillah lattijawa a unguwa wanda an san su iyaye da kakanni ne ba zuwa makaranta kawai suna zama dai a unguwa a ruma kullum suna nan da saye suna nan da marici sai ka zo ka tambaye shi baba ni menene mazhabarka ka ba shi aiki ko kuma yanzu irin lega wanda suke zama a unguwa suna fada ba uwan shi da makaranta ballanta na abin da ke cikin ta shi yanzu wannan ka zo ka tambaye shi wata mazhaba yake bi shi ina ya ga mazhaba bai sani ba to wannan ba su da mazhaba in shi malam to menene mazhaba su yace bal mazhabuhu mazhabu muftihi wannan irin wannan mutumin mazhaba shi shine mazhabar malamin da yake neman fatawa a wajen shi tunda ai kowa ko ma mutum bai zuwa makaranta yana da wani malami wanda in abin addini ya rikice mi yake zuwa tambaye shi to wannan malamin da kake zuwa kana tambaya mazhabar da yake kai ita ce mazhaba ka tunda kai baka san mazhaba baka da ilimi akan mazhaba galibin mutane da suke gabatar da addini kowa yana da malamin da ya yarda da shi ko yake bibiye shi duk in aka wada maganganu na malamai sai ya ji sai ya shiru jira yake yi wannan malamin da ya yarda da shi me zai ce ko in ya so heye a nan garin an samu wasu mutane ma wanda ko azumi aka ce an ga wata bizzayi sai sun ji wani malami da suke bi ya ce a ɗauka sannan za su ɗauka duk da cewa an ga wata ɗin saboda tsawagen bin malam to kaga anan shi wanda bai da ilimin tantance da lalle aka ce to maganan malamin nashi ita zai bi to tunda maganan malam zai bi ana so ya kiyaye wayansu abubuwa menene zai kiyaye yace fal wajibu alaihi an yataharra fi su'al abin da yake wajibi akan shi shi wanda bai iya karanta dalili da hujjoji ya gane ina aka dosa abin da yake wajibi akan shi shine wajen tambaye ya tsantsanta tambaya ya san waye zai tambaya ya san wani malami ne zai rinka bi ba kowane malami ba kawai da kaga malamin angoku yana sa hula yana rike tabzi ka ce yawwa wannan malam ne a'a yana da kyau ka san wani malami ne ya kamata a ce ka bi yace wa yas'alu man yadhiku bi ilmi na daya wanda zaka tambaya har ka addinin kai kasance ka yarda da ilimin shi kai da kanka yanzu akwai malamai ne waɗanda malamai ake ce musu a gari kai da kanka yanzu ka raina iliminsu ba ka yarda da iliminsu ba akwai su da yawa ko wanda muna jin su amma mun raina iliminsu kuma dan ka raina iliminsu bai hana a ce musu malamai akwai wanda su kuma sun yarda da iliminsu ko amma kai dai wannan malamin kana ganin gaskiya ilimin shi akwai damuwa to in ka tashi tambaya ba irin shi ba zaka tambaya a zaka tambayi wanda ka yarda da ilimin shi na ɗaya kenan sannan wa dinihi sannan kuma ka yarda da addinin shi to kaga na biyu to in ka yarda da ilimin shi kuma baka yarda da addinin shi ba da nan ma akwai damuwa ke ya kasance ka yarda da ilimin shi kuma hallau ka yarda da addinin shi akwai na uku wa amanatu kuma ka yarda da amanar shi an tabbatar da cewa wannan malamin ba zai ci amanan addinin Allah ba duk abin da ya wadi iya abin da ya sani ne a ilimance zai wadi akwai malamai waɗanda suke cin amanar addinin Allah su ne malaman da sun san gaskiya sai su murɗe ta su kwana da ita su waɗi ma mutane abin da ba gaskiya ba kaga wannan ai ba su da amana tare da su to irin waɗannan ba a tambaye su amma akwai wanda malami ne an yarda da ilimin shi an yarda da addinin shi sannan kuma yana da amana in gaskiya ta zo ko da a kan shi take sai ya faɗi ta to irin waɗannan su ne malaman da ake tambaya shine cewa yas'alul ulama ar-rabbaniyin mutum in zai yi tambaya wannan ami da ake magana wanda bai da ilimin da zai tantance hujjoji ya karanta maganganun malamai to in zai yi tambaya akan lamarin addini ya tambayi malamai na Allah su ne ulama ar-rabbaniyin malamai na Allah kuma ai malamai na Allah ko ina akwai su kuma an san su akwai malamai na Allah akwai malamai wanda ba na Allah ba duka kowanne daga cikin jama'a sun san kowa to malamai na Allah za a tambaya almuttaqin wa'inda suke tsoron Allah as-salihin mutanen kirki al'alimina wa'inda suke da ilimi kuma wal'amilina bi kitabillah kuma suke aiki da littafin Allah suke aiki da Qur'ani wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma suke aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai masu tsoron Allah mutanen kirki masu ilimi sannan kuma wa'inda suke aiki da Allah maganar Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'innan malaman su ne ake tambaya to kaga yanzu kai tunda in kana daga cikin wannan saifin na awa wa'inda masu da mazhaba su usama ma menene mazhaba in aka ba su littafi ba su iya karanta maganganun malaman barantana su gano waye garin wuja kawai su suna aiki ne da abin da malamai suka faɗi to in sun tashi zaben malaman da za su yi aiki da maganganun su aka ce su zaɓi wa'innan malaman masu tsantsan tsoron Allah masu yin biyayya da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah yake cewa ku tambayi ma'abota ilimi in kun kasance ba ku sani ba wannan shine mabda in baka sani baka tambaye malamai ba a yin addini da kai ko kuma kawai ka gani ana yin wani abu kai ma ka shigo ka ce to bari mu kutso mu mu dan rangayi a ba a yin addini akan wani in baka sani ba sai ka tambaye malamai wanda suka sani sai su gaya maka amsa in yaso sai ka bi wannan shine abin da ake yin musulunci da shi Allah madaukakin sarki ya dantar da mu sai malam yace wa ahlus sunnati wal jama'a yana daga cikin aƙida ta ahli sunna wal jama'a la yujawizuna tatabbu ar-rukhas min ghairi dalilin shar'iyyin rajih wato ahli sunna ba sa halasta bin sauƙaƙawar da addini ta kawo ba tare da wani dalili wanda yake mai ƙarfi ba aka ce sauƙin da addini ya kawo akwai mutane wa'inda su Allah Allah suke malamai su yi sabani ba dan su ji karin muje kowa ba sai dan su ji wai a cikin sabanin ina ne yayi sauki sauki sai su bi sai su ɗauki mai sauƙin to da su ne ake a nan malam ya ce ahalu sunna ba sa halasta wannan ba sa ganin wannan abin ya dace ahalu sunna a wuyansu wannan abin ba daidai ba ne ba kawai kai shi da kake malamai su saɓa saɓani sai ka zaɓa da sai ka ji ma mutum yana ce maka wallahi malamai ya sun yi saɓani da ƙari ƙarin shi zai waƙi maka kamar misali a ce maka to matsala ta wato yin azumi misali a ce azumi ana shan ruwa bayan bayan rana ta wada ya wasu su ce a'a dole sai an mari kamar an kai kare tana na dare ban tinar sannan a sha ruwa sai a ce to duka wannan manganin su daidai ne sabani ne suka yi kai in ka zo wanne zaka yi kaga ai zaka wanda suke daga rana ta wada ko aka tambaye ka me yasa suka ce ayu ai sabani ne na malamai shi yasa muka aiki da wannan kaga kai ka mai saukin sannan kuma wata wata mas'ala in ta taso aka ce maka malamai sun yi sabani nan ma ai a garin a ringa ganin ka ka bi mai saukin kai kullun cikin bin mai sauki kai kullun inda aka yi sauki nan kake to ahlus sunna su ba sa ganin wannan abin ya dace sai in ya kasance akwai dalili na shari'a shi kuma dalili na shari'a ba lalle bai kasance kullum mai sauki tana iya yiwa wata ran ya zama to ba shi da sauki amma tun da dalili ne dole ka aiki da shi sai ce au taqlidin li alimin mu'tabar wato ko kuma ya kasance tsantsar biyayya ce kurin ga wani ga wani malami wanda yake sanannen malami ahlus sunna ba sa halasta wannan abin a ce kawai ga wani malami nan shi kadai ake bi duk abin da ya wani dole a bi ko ba daidai wani to na akwai matsala ahalus sunna ba sa ganin wannan abu sai ce wayan hauna an talfiki min duni qasdi isabati alhaq har ila yau ahalus sunna suna hana musulmai su yi at-talfiq menene at-talfiq at-talfiq shine kai kullum zuwa kake inda malamai suka samu sabani in aka ce ga mai sauki sauki sai ka mai koshi sai ka ce mu muna nan inda aka ce ga masu sauki sauki ya ka mai koshi ka ce mu muna nan kamar irin yadda mutane suke yi a a sallah ko tun da yanzu masallatai iri iri ne akwai masu gaugawa sallah akwai masu dan jan sallah ko sai kaga mutum ya ce a a in na ta yi can kan a karewa akwai matsala bari mu yau muna nan aka tambaye shi me yasa sai ce to ai sallah sallah ce ko ba kawai suke wani sai mutum ya ce maka to ai sallah sallah ce in ka tambaye shi me yasa ya ce shi kuma abin da kai shi can kawai dan ya samu sauki ya tai can saukin da ba hujja ke ko kuma in sallar juma'a ce sai ya ce a wannan masallacin yan hudu ba ake wancan masallacin kuma addis ake wara wadu ba a kenza an tada muna can to kaga irin wannan abun malamai sun hana shi ahlus sunna sun hana wannan abun ba tare da neman gaskiya ba tunda duk wanda suke wani abun galibi ba gaskiya suke ne ba su saukin suke kallo ba su kallon koyo inda a ce suna kallon ma gaskiya to da dan dama dama a ce gaskiya ce ta ba su dama su haɗo kan saukin shi wannan babu laifi to amma ya zama mutum saukin ya kallo babu hujja babu neman gaskiya wannan akwai kuskure a ciki yace li anna tatabbu ar-rukhas yu'addi ila at-tahallul min ribiqati at-takalif ash-shar'iyya in mutum yana bin sauki kullun kullun sauki yake bi kullun kullun sauki yake bi to wata rana za a waye gari igiyar shi wadda Allah ya shimmuda mashi ka'idodin addini ya bi zai zamanto ya muziga ta tacire ya wuta daga gare ta kamar misalin wanda muka ba da mai bin sallar shi duk wani masallacin da ake cewa masallacin rungu ya san masallacin can yake zuwa yi sallah to kaga in yana yin sallah a masallaci mai suna rungu kuwa da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wata za a yi wayar gari sun yi sallah gaba ɗaya har su har limamin nasu wasu da sallah ko ba haka ba saboda za a ringa yin sallah ba irin yadda annabi ya karantar da ita ba sallah za a ringa yin ta mai kotan zakara kalladan ya ida Allahu akbar liman ya kai goshi kalladan ya kai goshi liman har ya dago irin wannan sallah kaga akwai matsala a ciki ba sallar sunanta ba in mutum ya irin wannan sallah yana da sallah ne ba shi da sallah kuma galibi irin wa'annan masallatan da ake irin wannan sallar bubbuga za ka gani karatun da ake yi na sallar ba shi da inganci watakila fatihan ma ba ta samu ba inganci tukwana in ya zama to kuma akwai matsala a cikin fatiha a sallar ko ai kaga ba ko da sallah ke to yanzu kaga garin neman sauki ka je ka rasa sallah gaba daya to shine abin da yake nufi gaba daya ɗan mutum yana bibiyan sauki kullun sauki yake bi to wata rana za a waye gari ya rasa wani abu wanda yake na wato shari'a wanda shari'a ta dora mushi sai ce wa huwa amalun bil hawa min duni dalil bibiyar sauki yace aiki ne da sarrai ba tare da dalili ba kaga mutum yana bibiya kullun sauki yake bi ce wannan aiki ne na sarrai wa khususan man kana haza daidan fi masail khilaf musamman ma aka ce mutum shi kullun abin da yake fata yake guri a ce an samu saɓani a matsala allah allah yake a samu saɓani ce ta ku gaya mana wannan ne mai ɗan dama dama mu bi ballantana ma kuma masu cewa da allah kuɗin ne wani hadisi mai ɗan rauni rauni so irin wannan suka yi wasa kafirci zai kai su mun karanta a baya kaga ba addinin musulunci ba sauki bane bayya su a'a shi saukin addini ne ya zo da shi amma ba a komi ba ne ba ake zauwa a ce sai sauƙi za a bi akwai abin da an ce a bi sauƙi amma an ka bigi dalilin za ka gani dalilin ba shi da ƙarfi sau da me za ka bi shi sai ka bi wancan mai dalilin ƙarfi ko da a ce ba shi da sauƙi wannan shine addinin musulunci domin dalilin shi ake bi ba ba sauƙin ba kamar yadda muka ambata yanzu sai malam yake cewa wa ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin a aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ya'taqiduna bi anna al-fiqh fi ad-din la yatimmu wa la yastaqimu illa bil ilmi wal amali ma'a yace ahlus sunna yana daga cikin aqidar su suna sanar da cewa al-fiqh fi ad-din wato samun ilimi a cikin addini sanin addinin musulunci mutum ya san a ce ga mutum nan ya san addinin musulunci la yatimu ba zai samu ba wala yastaqimu kuma ba zai daidaitu ba illa bil ilmi wal amali ma sai in ana yin ilimin kuma ana yin aiki da ilimin to kaga yin aiki da ilimi tare da ilimi wannan shine abin da ya dace da haka ne ake sanin ilimin addini amma wai yanzu a ce ma mutum ya yi ilimi ko bai aiki da shi a ya yi banza wallahi a haka ba zai san komai ba a cikin addini ko kuma a shi wannan kawai ɗan aiki ne amma ba ilimi to mi za a aikata kaga shi ma bayani ba dole sai an yi ilimi sannan a yi aiki sai ce faman hassala ilman kathiran wanda ya sa ya tara ilimi mai ɗimbin yawa gashi nan ilimi iya ilimi ya yi shi amma walam ya'mal bihi sai bai yi aiki da wannan ilimin da yake da aw lam yahtadi bi hadiyin nabi ko kuma bai bi ba shari'a wadda annabi ya zo da ita walam ya'mal bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam kuma bai yi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba malam yace fa laysa bi faqih wannan ba a ce mishi faqihi ko da ya kuwa ilimi a garin a ce yanzu nan da magaran misali ga wani nan duk malaman garin nan ya yi su ilimi amma bai aiki da ilimin shi bai bin tafarkin annabi bai bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan malamin ba sunan shi faqihi ba ba ce mishi faqihi mun fahimta ana ce ma mutum faqihi ne in yi aiki da ilimin shi sai ce li anna nusus alkitabi was sunna tuakkidu wujub rabt alilmi bil amal yace saboda wato hujjojin alqur'ani mai girma wato da suni ake ake wato samun aiki da alkur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa'innan maganganun na alkur'ani da sunna suna tabbatar da cewa wajibi ne a yi ilimi kuma in an yi ilimi a yi aiki da shi duk inda ka gani an yi magana akan ilimi to za a yi magana akan aiki da wannan ilimi to yane ne ma za ka yi ilimi kuma ka yin aiki da shi ka gani ne ba zai yi ba ba za ka ci gaba za ka gani kullum kana guri ɗin ka kasa motsawa yanzu a ce ga wani nan ya yi ilimi na kera mota amma kuma har yanzu ko taya bai taba kera ba to yanzu na an kira shi mai ilimi ba a kira shi mai ilimi ba to kenan dole ilimi yana tahiyya ne tare da aikin shi sai ce wato haddiru min alfasli bainahuma kai ayoyi na alkur'ani da hadisan annabi suna tsoratarwa ma akan cewa mutum ya raba tsakankanin ilimi da aiki da ilimi kullum tare suke ilimi da aiki da shi ilimi da aiki da shi ba a raba su qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani ke cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku inda kuka yi imani da Allah dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa wai ka faɗi abin da baka aikatawa dan me zaka yi Allah yana zargin wannan aiki yace kabura maktar inda Allah an taqulu ma la ta'lamun babban abu ne a wajen Allah ku zo ku ringa faɗin abin da kuka aikatawa babban laifi ne kagan ya zama babban laifi kaga anan an an raba tsakanin aiki ilimi da kuma aiki da shi a ba a raba ba ana zargin ma mutum ya waɗi ilimi amma kuma yake aikata shi sai Allah ce wannan babban laifi ne haka kuma a wani gurin yake cewa a ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun Allah yace yanzu shin za ku ringa ma mutane umarni su aikata aikin kwarai amma ku mance kawunanku ku bukwa ma kanku wannan umarnin za ku ce ma mutane su yi amma bukwa gaya ma kanku ku ku aikata wa antum tatluna alkitab Allah ce alhali kuna karanta littafin Allah Allah ce afala taqilun shin ba za ku hankalta ba kaga Allah ya ce wannan abin rishin hankali ne a ce yau kana gaya ma mutane su aikata aikin kirki kuma kai baka gaya ma kanka ka aikata to kai ina ka mance kanka ne ya kamata ka gaya ma kanka kai ma ka aikata kamar yadda kake gaya ma wasu su masu aikata kaga ita ma wannan ayar tana zargin mutum ya faɗi abin kirki sannan ya ƙiyin aiki da shi ma'ana a kullum lokacin da aka yi magana ta wani abu na kirki ko kuma ilimi za ka gani yana tare da aiki to ba a raba wa'annan abubuwan guda biyu kamar yadda malam ya kawo a nan ya ce ahlus sunna ba sa rabawa tsakankanin ilimi da kuma aiki da ilimi sai malam yake cewa wa ahlus sunnati wal jama'a yana daga cikin aƙida ta ahalus sunna wal jama'a yace ya rauna wujuba ta'at wujuba talab al-ilmi nafi ala kulli muslim ahalus sunna suna ganin cewa wajibi ne neman ilimi mai amfani ga kowane musulmi in dai kana amsa sunanka na musulmi to dole ne ka tahi ka nemo ilimi mai amfani hasba istiqa'ati daidai gurgudan iyawarka ba a ce ba ka kashe kanka wajen nema a daidai gurgudan yadda za ka iya to a nan aka ce ilimi mai amfani malam ya fassara wani irin ilimi ga nufi a nan ya ce wallazi ya arifu bihi lisanu rabbahu azza wa jalla shine ilimin da da shi mutum zai san wane ne ubangiji shi kenan wani ilimi yake nufi ilimin addini wa dinahul haq da wannan ilimin ne mutum zai san addinin shi na gaskiya wa nabiyyu sadiq al-amin da wannan ilimin ne mutum zai san annabin shi mai gaskiya amintacce sallallahu alaihi wasallam wa ya'rifu bihi kayfa ya'budu rabbahu azza wa jalla da wannan ilimin ne mutum zai san yaya zai bauta wa Allah madaukakin sarki yanzu jama'a mutum an bai da ilimin addini in sallar shi ta bace zai da ita ita dai sallah ai duk musulmi yana yin to yanzu an shi musulmi ne amma bai da ilimin addini yanzu yana sallah ya yi raka'a biyu a maimakon ya zaman tahiya ko sai ya meki ya mance zaman tahiya sai da ya meki sai ya tuno ya zai cikawa zai to mukaddara ya dawo tun da bai da ilimi ya ce to kai ta namance bari in komo ya komo ya yi yanzu to in kuma a cikin sallar tashi sai ya zamanto ya yi raka a biyar a maimakon ya hudu sai da yi ta biyar in ya kare sai tuno a shi ta biyar ce ya zai kaga tun da bashi da ilimin addini bai san da zai wani sallar tashi gyara ba ko an shiga rudani a haka sai tashi ta yi shi shi kenan akwai matsala to wa'annan abubuwan asasiyat addini dole ne ga musulmi ya tsaya ne mushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wai farilla ne ba wai shawara ka bace wake nema dole ne in dai musulmi kake sai ka taka ne mushi amma dai lil asaf shadid in ka kalli al'umman mu a yau mafi aksari daga ciki babu ruwansu da neman ilimin addini wannan kuskure ne neman ilimin addini inda Allah ya hore maka rayuwa ya hore maka lafiya to ya zama wajibi ka taika nemo shi domin a dalilin shi ne za ka komo kan asalin abin da Allah ya halice ka da shi dukkan mun sani da cewa Allah madaukakin sarki ya halicce mu ne ba dan komai ba sai dan mu bautata mishi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ya zamu bauta ma Allah dole sai mun je mun yi wannan ilimin a wajen malami to in mu tayi muka ilimin ya yake nan lamarin abin takeici ne a ce yau a matsayinka na mahaifi wanda kake da 'ya'ya ka ware kudade masu yawa ka biya ma yaranka da kwallo su je su yi ilimi na, na boko amma kuma bakka da lokacin da za ka bibiyi iliminsu na addini akwai matsala akwai matsala babba matsala babba ina take shi allah subhanahu wa ta'ala da ya baka iyan wannan idan ka su a hannunka a matsayin amana zai tambaye ka ne idan ba su san ilimin addini ba kuma ya maka azaba amma an ba su iya matafi sai ba za a tambaye ka to sai zamanto a yau al'umma sun ajiye ilimin addinin wanda shi ne asali sun komo wanda shi kuma riba ne ta rayuwar duniya kuma wannan abin takaici ne abin da zai nuna maka al'umma ta karkata akan wannan abin sai in kayi hira da waɗanda suke koyawa a makarantu yanzu a daidai wanga lokacin da muke magana an koma lakwal ko za ka tai makarantu ka sha mamaki za ka gani makaranta ta komo ranar sulu da ranar ladi kaɗai a sati a maimakon yanzu da cikin bakan sanan cikin kwana biyar kwana biyu ne ba a yi sahari mai duka a nan amma a yanzu wannan kwana biyu raka'in da ta dawo ba a cikinsu ne za a samu wani mushe wanda bashi da hadafi sai ce to yanzu akwai kurdera trafash ko kuma kurderan farsama yaushe da yaushe a yau ai kuma kusan weekend ne sai a sa shi samudi dimash yanzu yaran da aka samu shi wannan kurkin yaushe yake da dama za a makaranta babu an kwaci kaga kenan shi duka kwanukan sati bai da damar da zai je koyi yaya zai bauta ma Allah dan kwana biyun da adda kuma yanzu an kwace min ba wannan bane bai yi bani takaici abin da yi bani takaici uwaye masu dokan mushina a gida ka doki mushe zai baka ambulance sai ce maka samdi matan dimash matan samdi suwar dimash suwar kai kuma ka san sirrin da ka tana zuwa makaranta kuma wannan ne ranakun makarantar wai ka mutum ya zo wai ziki-ziki wajen malami wallahi malam zawa ne in ce wallahi nasir ba wallahi wani mushin ne yake zawa baya samu dama ya zo makaranta yau da kake gama malam shi malam me zai maka in ka mutu kai malam za tambaya ko kuma baban nasir fi sabilillahi jama'a wallahi mu gyara wannan abin yake sawa mutum yayi boko yayi tsantsar boko yayi nisa a ciki amma kuma a bangaren ilimi akwai matsala dukkanmu nan mun san illar yin boko ita kaɗai ba tare da ilimin addini ba waye zai so a ce yau ɗan shi ya waye gari ya zama na abu su waɗanda suke yin boko ba su da ilimin addini ba su da matashi akan ilimin addini kwata-kwatar rayuwarsu cikin matsala take gaba da baya dukkanmu mun san wannan to amma kuma ya kuma ɗiyanmu muke ɗora akan wannan tafarki kaga al'umma halin da take ciki a yau kuma duka miye ya jayi wannan abin shi ne an sa mana aƙida a cikin zuciyarmu cewa in mutum bai yi balakwal rayuwar shi ba inda za ta wannan kuma babban kuskure shi ma wani kuskure ne mai zama kanshi shi yasa za ka gani kowa yana ta hali ko ta halin kaka a ce ɗan nashi wannan ya yi lakwale duk da cewa ita lakwale ba abin da za ta tsinana ne za ka gani mutum ya san sarai ɗan shi ƙwaƙwallo battai akwai yaran da ƙwaƙwallo su battai kawai an kai su da kwalma a tsara ce musu amma aka za a shi ta kashe kuɗi ana ta biya musu bibe ya yi public an koye shi ya kuma bibe sai biya mai ake ya biya mai ake wai dole sai ya yi dai me yasa in bai ba rayuwar shi zata lalace ba shi da avenir waye ya gaya maka avenir a hannun shi hannun Allah yake in muna so mu gane haka sai mu kalli masu kudin garinmu duka duk inda ka tai a duniyan nan wanda suka yi kowa kudi ba yan lafal bane kowa haka wani wanda suka yi kowa kudi ko a ungo kuma ba ya kawo taba daga wani wai ka kalle su gani wanda suka yi kowa kudi gani sun yi lafal da su yi ba amma yanzu sun yi kowa kudi kai hasali ma yanzu su wannan da basu yi ba lakwal in su ne suke zawa su bude entreprise yan lakwal in su kawo takardun su su doke su aiki su ringa biyan su ba haka ake wani to kai yanzu da ka kwallafa ma rayuwa ka cewa wai a benir a lakwal yake ba ka yi kuskure ba anan addinin musulunci bayya cewa kal a yi ilimin boko mu gane wannan ba a kushe ilimin boko addinin musulunci haɗawa yake so kai ta ilimin nafi ilimi mai amfani kuma dukkan mun san ilimin boko yana da amfani a rayuwa to ba za a bar shi ba abinda ake so kada ka bari wannan ilimin na boko kuma ya tunkuɗe maka ilimin sanin Allah za ka iya ida bokon sai ka ida tsaf an samu aiki yau an ɗauke ka aiki gobe zaka wada wanda sai ka mutu in ka tafi wajen Allah tambayar ka zai wace diploma gare ka in ka ce mashi master sai a ce je ka aljanna ta bakwai ba zai yi ba Allah tambayar ka zai sallah da azumi a nan shi ka iya su baka tsaya baka koyi su kuma kana tunanin za ka kai labari bayani ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kuma ya kamata mu gyara gabaki ɗayan mu saboda matsala ce wadda ta shahe mu gaba ɗaya dukkan mu abin da muke yi kenan ma ba wani wada da wani bane ba gaba ɗaya aikin mu ne wannan sai mu gyara in muna so mu ga da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine yake cewa wannan ilimin da wa yaksibu ridahu da shine mutum zai nemi yarda Allah wal janna kuma da shi ne mutum zai nemi aljanna babu wani ilimin da ake zuwa aljanna da shi in ba ilimin addini ba wa kaifa yatajannabu sakhatuhu wa ghadabuhu yaya ne mutum zai nisanci hushin Allah wa alima azabi yaya mutum zai nisanci azabar Allah mai radadi duka sai ta hanyar wannan ilimin fa saboda a cikin yanzu a ga maka halaka da haram ƴan uwa galibinmu muna kuka akan yadda administration kinmu na mu suka lalace yana da wahala yanzu ka dai wata ma'aikata ba tare da kaga yadda ake handama da kudin haram ake wasa da su ba me ya shayi wannan abin duka wannan illa yin boko ne ba da ilimin addini jama'a ba wani abu bane ba mutane sun mai da yau cin haram shine ainihin ma abin da zai kasu fas sai ka ga mutum yana harin yana so ya samu fosta a wancan ma'aikatai ba so bai ke je ya aiki ya ciyar da ƙasar shiga ba a wancan ma'aikatar an yi zamun kuɗin banza ne na haram su yi zika ce da ya yi ilimin addini ya san da cewa haram in nan wuta ce yake ci in ya ci mutum zai ringa kwaɗayin wuta da kanshi ba zai ba amma an wayi gari haka ake yi ha akwai ma'aikatan da ma in aka samu irin wannan kuɗin na haram rarraba ma kowa yake da kasan shi kowa ya san firbin shi kuma suna nan suna rayuwa suna ci da ɗiyansu da wannan kuɗaɗen kuma hako ma fata yake Allah sa ɗan shi ya zo wannan wajen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce al'umma kaga da yake cewa da wannan ne mutum zai nisanci azabar Allah mai raɗaɗi da wannan ilimin yace li annal ilman nafi'a imamul amal salih shi fa ilimi mai amfani musamman ilimin addini shine limamin aiki wanda yake na gaskiya duk lokacin da mutum yake da ilimin addini duk karamcin ilimin addini da gari zaka gani ya bambanta da wanda bashi da shi zaka gani ya bambanta da wanda bashi da shi da yawa daga cikin ma'aikatanmu na gwamnati da wanda ba na gwamnati ba galibi a nan da shekaru goma baya da suka wuce zuwa abin da ya baya za ka gani da yawa akwai ma'aikatar da ko masallaci ba kuma munan nijar kasar musulmi ce kowa sani kuma duk musulmai ne a ciki amma babu masallaci kuma ma'aikata ce wadda tana da sama da mutum ɗari misali a cikin da to in lokacin sallah sai ka rasta to ina suke zuwa da yawa daga cikin su ba sa yin sallah wasu kuma masu kokari in sun yi sallah sai su yi ta a biro dan mi ku haduwa ku masallaci a cikin ma'aikata akwai nahi a ciki babu amma ba a yi sai a yanzu cikin an kwanaki kwanakin nan da larabawa suke zauwa mu ma da yake bamu da takaici irin namu mu ɗan ƙasan mu duk masallatan duk masallatan da suke cikin gari ba wai ma ma'aikatan ba Allah saka masa da alheri larabawa su suke hada kuɗi su aiko proje da larabawa sai su ringa gina mana masallatai walillahi alhamdu ga ɗaya nan muna ciki ko za su gina masallaci wanda ya gina masallacin wa kai da kake zamna ma a nan watakila ka yi shi kuɗi iya can ya tara kuɗi ya aiko a gina masallaci don ya samu aljanna shi kai kuma baka iya wannan aiki amma aikata muku iya haɗuwa ku kai bidijin in ma ku hudda a cikin kuɗin ma'aikatar ba kuɗin ku bane na gwamnatin ne an kasa wanda zai hudda kuɗin a gina masallaci saboda wannan ba domin in da ya sha musu kai bane ba amma da a ce indemnity ne ta maki dole zaka ga an yi meeting an zo an yi reunion na gaugawa reunion extraordinary indemnity wata makiya za a yi kowa ya kawo gudunmuwar shi wannan haƙƙin mu ne nous devons réclamer notre droit a ita ta da turanci ita kuma wannan durwa ce ta ubangiji ba a kallon ta ba wanda ya kire ba wanda ke reklaman durwa Allah mi sunan mu musulmai al'umma mu kenan Allah ubangiji ya shiryar da mu sai ce wal amalu salih la yasihu illa bil amali sahih aiki na kwarai baya inganci baya samun inganci ya tabbata ya zama to ingantacce sai da ilimi ingantacce duk aiki ingantacce inganci za ka gani abin da yake bayan shi menene ilimi wanda yake ingantacce qala Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ke cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab Allah ke cewa annabi ka tambaye su shin wa'inda suka yi sani za su yi daidai da wa'inda ba su sani ba amsa a bayyana take kowa sani shine ba za su yi daidai ba Allah ce inna ma yatazakkaru ulul albab lalle wa'inda suke wa'astuwa a irin wannan abin su ne ma'abota hankali Allah ya sanya mu daga ciki sai ce wa yajibu alal mu'ahhal ta'allumul ilmin nafi ya kamata ya zama wajibi ga wanda yake al mu'ahhal ya dace ya cika ƙa'idodi ya san abin da yake ya je ya nemi ilimi wanda yake mai amfani wani shirhu kuma ya yada ilimin bi kulli wasa'ilil mashru'a da dukkanin hanyoyin da suke sun shar'a sun shar'anta na shari'a ne ba saba ma shari'a ba aka ce a yada ilimi me ake nufi yada ilimi ba ba sai malamai ba kai suke yada ilimi mu ma nan da ba malamin ba muna iya yada ilimi ta hanyar ta hanyar yada shi a cikin kafafen sadarwa na zamani ta hanyar yada shi a cikin yanzu akwai wanda shi kullun ta Allah ya dora staci amma in ka duba statin nashi tsawon shekara guda da kullun sai ya dora an ka duba bai taba dora wa'azi ko ɗaya ba to kai baka so ka kare ne wani ya kare da kai ya zama to ka yada alkhairi na al'ummar musulmi me zai hana gobe in ka dora abin da ka saba dorawa kaɗan biyo da wani ɗan wa'azi ko da nasi wanda talatin ne wallahi wani zai ji kuma zai ƙaru da abin da aka waɗi ya je ya aikata lada za ka samu kaga ka yaɗa ilimi ke ire-iren wa'innan abubuwan su ne abin da mana ke cewa a yaɗa ilimi ta dukkanin kafafen da suka halasta wa ta'alimu liman la ya'lamu kuma a koya ma wanda bai da ilimi a koya mashi ilimi shine a buɗe makarantu a ringa koyar da al'umma ilimin addinin su su san waye Allah kuma su san ya ake bautan shi yace wala ya'illu kitmanu shay'in min al-ilmi sahih baya halasta a ɓoye wani abu wanda yake na ingantaccen ilimi inda ilimi ya inganta to haramun ne a ɓoye shi ba a ɓoye ilimi ilimi ɓoye shi haramun ne wa khususan iza su ila anhu musamman ma a lokacin da aka ma mutum tambaya in aka maka tambaya akan addini kana da ilimin abin ka san amsa to haramun ne ka kibada ta in ka kibada ta sai Allah ya kama saboda ba ɓoye ilimi قال الله تبارك وتعالى الله ملوككين سركي يا فدا cikin alqur'ani yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat lalle wa'inda suke boye abinda muka sako daga cikin wato wannan wato shari'a wal huda da kuma shari'a min ba'di ma bayyanahu linnas bayan mun bayyana wa mutane shi fil kitab a cikin littafi Allah ya bayyana ba cikin littafi amma ko ku zo ku koye sai ku ki wadi menene hukuncin wayannan Allah ce ulaika yal'anuhumullahu wa innan Allah ya tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inun kuma masu tsinewa ma sun tsine musu illal ladina tabu sai dai wayanda suka tuba daga cikin su wa aslahu sannan suka gyara bannar da suka yi a baya wa bayyanu kuma suka bayyana ilimin da suka koye a baya fa ulaika atubu yatubu atubu alaihim Allah ce wa'innan zan zan zan karbi tuban su in yafe musu wa ana tawwabur rahim kuma ni ne mai karbar tuba kuma ni ne mai jin kai kaga wannan aya ta nuna cewa duk wanda ya boye ilimi akwai tsinuwar Allah kan shi kuma wannan abin yana faruwa a yau a wanda zamanin da muke ciki sai malamin ya wudu san ran shi ga ilimin shi ya san abin daidai ne amma sai ya yi kwana ya ki gaya ma mutane don ya batar da su irin wa'innan mutanen Allah ya tsine masa albarka Allah madaukakin sarki ya kare mu wannan shine karshen babi na kafa gujjoji da malam ya kawo a cikin wannan littafi abin da yayi saura zamu shiga asali na takwas wato asalin da zai mana bayani akan wajibcin biyayya ga shugabanni shine babin da zamu shiga shugabanni wajibi ne a musu biyayya haka shari'a musulunci ta karanta shin ya kamata a yi hoto na hoto a ringa zanga-zanga akan shugabanni ko bai halasta ba duka a cikin wannan babin abin da za mu karanta kenan anan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh